shine abu na uku sun yi jihadi amma jihadin ma biyu a wata ayar ce ce jahadu bi amwali fi sabila bi amwalihim wa anfusihim sun ba da dukiyarsu jihadi ko sun ba da kansu jihadi sannan ce wallazina awau sai kuma wa'anda bayan su imanin suka tattaro wa'anda suka hijira suka karbe su sannan wa nasaru kuma suka taimake su akan abokan gaba suka kuma ba su abin da Allah ya hore musu sai Allah ya ce da wa'ancan masu hijirar da wa'annan masu taimakon sai ce wala'ika humul mu'minuna haqqan wannan sune wani hakika a ka'idar larabci sunansa hasaru hasaru idan kai wannan kace wannan shine abu kaza to wanda duk ba shi ba to bai kai kamalarsa ba har Allah da ya kasa duk wanda zai zo imani a gurin ubangiji baya da su yake tunda yace humul mu'minuna haqqan yayi hasaran su kowa zai zo yayi nasa imanin ba shi da kamala irin na wayannan sannan sai ce wannan a duniya shine certificate din da iba su a lahira fa sai ce lahum magfiratun wa rizqun karimun wannan shi ma aba ne mai zurfi mai rizqu din menene karimu din so da ka ba mahallin tafsiri muke ba anan zan dakata sai bayan wannan darasin abinda nake so da mu wajibi ne wannan abinda na karanta a yanzu muka yi magana kan mu ɗauke shi kissa ce ta tarihi wadda kawai za mu karanta mu ji daɗi a ranmu abinda ake so mu ɗauke shi hanya ce da za mu wato za mu koya mu saƙa rayuwar mu a kanta yadda ake iya saƙa tufa to haka za mu saƙa mu'amalar mu tsakanin mu da Allah a irin tasu mu'amala tsakaninmu da yan uwanmu mutane a irin wannan mu'amala tsakaninmu da ba musulmi ba a irin wannan tsarin ya kamata mu ɗauka sannan mu sani duk wanda iji wannan tarihi ko ya karanta wani abu ya shafi annabi alaihi salatu wassalam ya sani daga ran da iji ko ya karanta ya zama mas'ulun amamallahi an balagi ha nazariya ya zama masa amana sai ya isar da wannan abin amma nazariyan wato theory din yau ilmantar da mutane gaya musu sannan wa an ha ta ɗibika sai ka aiwatar da shi a rayuwarka yadda mutane kansu zai waye su gane sannan yan imkani an ta hadusa sulukiya sai ka nuna wa duniya irin abin da wayancan suka yi a yau a gobe zai iya afkuwa kar mu ce wannan sahabbai kenan ba ya mai da abin ya can shi ba zai ba ranar lokacin da sahabbai suka yi akwai litinin akwai talata akwai laraba akwai alhamis akwai juma'a akwai asabar akwai lahadi yau ma akwai lokacin da suka rayu akwai sama akwai ƙasa akwai safiya akwai mareci akwai ɗari akwai gumi akwai damuna akwai rani ana cin abinci ana shan ruwa a yanzu ma ana haka ana bacci ana farkawa ana zuwa neman kuɗi ana haihuwa ana mutuwa duk wannan lokacin ɗaya ne saboda haka imani kawai shi ake bukata kar wani ya ɗauka cewa wannan abin da aka yi ba zai sake maimaituwa ba sai in ba a yi imani an yadda cewa za a yi wata da Allah irin wannan ba in ku an ji cewa ba za a yi ba to kar a tsammaci cewa gobe kiyama za a yi zama da su domin abin da yake faruwa a yanzu mun iya mu bayyana musulunci tsarara amma aiwatar da shi a rayuwarmu ya zama wato wani abu daban da kowa ke guje masa saboda haka muka wayi gari mun ba da mummunar alama ga musulunci kowa yake kyamata a rasa yadda za a yi akwai wani dan uwa ɗalibi yakan zo guri na karatu sai karatu a abu zaria sai karanta likita sai suka tafi ƙarin ilimi rasha da suka je rasha sai suka haɗa kai suka ce bari mu dinga musulunci aiki muna kiran mutane ga musulunci ko suka fara kiran sauran kasashen turai da sauran kasashe na asia da suka je don sai kafiri suka yi kiransu zo ka musulunta kaza ka sai ce so kake na iskance shiga musulunci na iskance sai dafa sha inda nake akwai tsari akwai shugabanci hukuma musulunci ba tsari ba shugabanci a zan bar inda ake da tsari da shugaba in koma zaman kara zabubul kara sai su rasa me za su ci ko da mun daina aiwatar da musulunci a rayuwar mu shi haifar mana da wannan amma in an yadda za a yi shugabanci daga sallah ta isa ta koya mana komai sai shugaba ya sannan ka yi kuma shugabancin ba za ka bi shi ka ido rufa ba sai ya yi daidai da ya kuskure dama liman za ku ci masa subhanallah sai ya gyara sannan sallan nan akwai dumanina sai kun raya tattalin arzikinku sai kuma kun raya security sannan damani ne take samuwa sannan sallan nan akwai ruku'u akwai sajada akwai tsayuwa tana da bukatar lafiya sai kun samar da kiwon lafiya ingantacce sai kun samar da abinci mai gina jiki kun koya mutane za su ci abinci sannan akwai suturta al'aura akwai bukatar noma akwai bukatar kiwo don a samu gashi a samu auduga akwai bukatar saƙa akwai bukatar ɗinki wayannan duk sai an same su a ƙarƙashin sallah ubangiji ya cusa mana wannan so da ka dole musulmi sai mun ɗauki waccan rayuwar da suka yi suka samu nasara sannan in muka ɗauke ta babu abin da ba za mu samu ba ma a ƙarshe ina son gaya mana abin da ya same mu a yau Allah maɗaukin sarki da ya halicci aljanna kamar yadda annabi sai sanar da mu sai ce ubangiji sai umarci jibril ya ce tafi ka ga aljanna inda na gina ka ga irin abin da na shirya wa mazauna cikin ta jibril ya je ya gani ya mamaki ya dawo ya ce ubangiji babu wanda zai wasa ba wanda zai ki a sace ba wanda zai sakaci bai shiga wannan gidan ba da aka jima sai ce koma da ya koma sai tarar Allah ya kewaye aljanna da abubuwan da rai baya so gaba daya jibril ya ce ubangiji ba na jin akwai wanda zai iya shiga gidan nan so da an huffatul jannatu bil makari abin da rai ba so gaba daya ka kewaye da shi ba na jin akwai wanda zai iya shiga sai Allah ce to sai Allah ce wuta ce je ka ganta jibril ya je ga wuta da ya ga wuta iga irin yadda take ce ga abin da na shirya wa mazauna ciki jibril ya ce babu wanda zai so shiga gurin nan sai ce koma yana kuwa sai tare da abin da kake ta an kewaye da duk abin da zuciya take so sai jibril ce sai sa'a za a samu zai tsira daga gurin nan kun ga wannan shi yake damun mu a yau ita aljanna a kewaye take da abin da rai baya so duk mai wa'azin ya ce a gyara sai mutane cewa zai bi shi ko ta ake so duk a tafi ita kwa ta baka ka dau mace a babur ka biya ka je ka ci abinci ita kuma ta hauta huta amma wuta za ta shi ma wuta za shi ta bar mutum mai mota ce mota ta neman kuɗi nake so raka da maza da mata zan hada guri daya ta bar mutum ya ce zai da kwangiya ta bar ce sai da giya ya bar mutum ya dinga sai da ganye da 'ya'yan makotansa ta bar mutum ya gina gidansa ya zuba karuwai ta bar mutum ya ce zalunci zai yanka dan adam ya samu kuɗi abubuwa ga sunan duk abin da muke ciki yau na wuta ne saboda an kewaye ta akan abin da rai yake so shi sa jibril ce akalli wani yana jin ba wanda zai tsira bai shiga wannan gidan ba to Allah sai aiko annabi Ali sun ce dan su kwabe mu sun wutan Madina suka tawo suna munna zuwa annabi Ali wannan suka gani ya zo da abin da rai baya so amma da shi za a shiga aljanna wancan da abin da yake so duk wanda ibishi ta shiga wancan gida to wannan shine darasin da nake so yau kowannen mai ilura wannan abin da Allah ya hikima shi dole sai mun fi karfin zuciyarmu abin da take so sai mun ajiye shi mun ɗauki shari'a abinda annabi alisun zo da shi dan ya ga mana lawi min ahadukum hatta ya kuna hawahu taba'an lima ji'tu bi ba wanda zai imani sai abinda zuciyarsa take so ya zama yana biya ga abinda zo da shi sannan imani tabbata a samu a shiga aljanna gidan da jibril alaihi yake cewa yana jin ba wanda zai iya shiga to in muka fi karfin zuciyarmu za mu shiga Allah ya taimake mu fi karfin zukatan namu mu fi karfin shedan wanda ba a gani mu fi karfin shedanan mutane Allah ya sa mu cikin alazina sami'una alqaula wa yattabi'una asanahu malan ya haya muna roƙon Allah madaukin sarki ya ba shi lafiya rashin lafiya da yake fama da ita Allah mayar masa da ita kafara Allah ta shi kafadarsa Allah ya ba shi koshin lafiya sauran marasa lafiya na musulmi Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su koshin lafiya Allah ka sa shi kafadarsu ka ba mayar musu kafara mu kuma muna roƙon ka kare lafiyar mu ka inganta ta ka ba mu ikon sarrafa ta inda kake so Allah ka sa mu cikin allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma salam
kai ka zauna ku ji tsoron Allah ku zauna kar ku kar ku fita kun fita kun saba mu to mala yayi muhadara kuma abinda za a iya taliki a kai shine inna hazihi tazkira wanda ya ga dama ya dauka wanda ya aje kuma mala ya sauke haƙƙinsa musamman a cikin lecture sa ya yi nuni da haka cewa wanda ya sani ba sauran uzuri a kansa sai ya isar bayan ya aikata malam allah saka da alkhairi tunda shugabancin nan na adalci ne ba za mu tsawaita ba tambayoyi kawai za mu ba wani ta'aliki da za a yi musamman ma malam ne ya muhadara mafi wani lokaci idan malam ya lakca kai ta'aliki sai ka rena kanka kuma ka lalata lakcar tambayoyin ma na adalci za a yi yadda suka zo haka zan karanta su amma idan na ga kuma amsar ta ɗauki tsawon lokaci to zan datse sauran allah ya baku haƙuri tambayar farko malam cewa ya roƙo yake yi da a fara ko kuma ya ce a buɗe musu tafsirin watan ramadan mai ma'ana malam ka buɗe tafsirin watan ramadan wanda za su zo su ringa abubuwa wannan ba tambaya ba ce kuma in malam ya shirya ko aka shirya zai sanar da ku amma tambayar ita ce ce assalamu alaikum bayan haka malam tambaya a nan ita ce shin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je madina shin wai mutanen madina gaba ɗaya sun musulunta ne koya abin yake
assalamu alaikum ba duk gaba ɗaya suka musulunta ba gidaje ne na ausu da kazaraji duk ba gidan da ba a musulunta ba amma ba a kowane gida kowa ne ya musulunta ba eh haka suka yi sadu dan mu'azir jiran shi da ya musulunta koma ya yi ai ya ce kun san matsayina a cikin ku suka ce yi to na shiga wani addini ba zan ƙara magana da kowa a cikin ku ba zan hala hudda da kowa ba sai kun bi ni akan abin da na shiga zuga ce mai zafi mai ka shiga ya faɗa ce duk mun shiga so ya zai shekarar sa bakwai a rayuwarsa ta duniya shi yau annaba sun rana a badar da ya gama ya rasu annaba alai sai ce ihtazza li mautihi arshur rahman al arshi duk abin da Allah halitta ba mai girman sa amma sai da girgiza kamar zai kare saboda karfin imanin da yake da shi wannan shine abin da zan iya cewa ba kowa ne musulma daga baya duk suka musulunta yahuda ku suna na akan yahudancin su sai daga baya ya kore su duk daga cikin madina alaihi suka kulle sharri da makirci duk ya fidda su daga garin gaba daya assalamu alaikum
tambaya ta biyu malam zan ba hannu da hannu tambaya ta uku ya ce don allah malam ko yana karanta ya ba sai an karanta nan ba dama don allah malam yaya sunan matar sayyidina abubakar siddiq sannan don allah malam a ja hankalin samari akan rage rubutun ya yi mun kama da amma dai abinda ya faɗa kallon fina-finai rana da yamma da makamantansu tambaya ce biya cewar
mahaifiyar wato mahaifiyar na aisha ranfa umu roman sunanta kenan tana ɗaya daga cikin mata ko ko mutane da annabi sai taɓa shiga kabarin su kafin a binne su akwai faɗi mutu bintu asadin mafi sai na Allah radiyallahu anhu sai da annabi sai shiga cikin kabarin ta ya kwanta haka ummu ruman sai da shiga cikin kabarin ta ya kwanta haka nana khadija radiyallahu anha sai da shiga cikin kabarin ta ya kwanta haka abdullahi zulbijadaini sai da ya masa haka kuma kafin a sashi ce sana abubakar ne zai sashi da ana daga shi sai ce allahumma da anhu inni anhu radin Allah ka yadda da shi na yadda da shi to wannan su ne ita ce umar roman assalamu alaikum maganar kuma mai maganar fina-finai ai ta mai hankali ya san abin da zai yi ya san abin da ba zai ba amma abin da kawai zan ja hankalinmu an shigo da wasu fina-finai da ake ca na annabawa alayhi musalamu to duk fim din da aka yi kaga an nuna wani annabi karara to karbu da shi domin zaka kafurta ba wanda zai yadda a nuna fim nuna annabin Muhammad sallallahu alaihi a cikin fim ko a wanda zai yadda to ko in ba za ka bari annabi annabi alaihi wannan annabtar ɗaya ce annabtar ita ake magana lam takun muktasaba wa law raqafil khairi ala aqaba bal zaka fadlullahi yutihi liman yasha'u jallallahu wahibul mina ita annabta falala ce Allah ke ba ta ga wanda isu duk wanda ya zaɓa ba shi ba aikin da zaka yi ko ka kai tsoron ruwa aiki duk gaba ɗaya na duniya ba za ka zama annabi ba sannan qur'ani ya gaya mana la nufarriqu baina ahadin min rusulihi muddar baka bambanta tsakanin su to ba za ka bari ba a nuna wannan baka bari a nuna wannan in ko ka yadda suna da bambanci ka sauka daga wacin aya so ka duk gidan da yake da irin wa'annan arbu da su masu sayarwa su canja in suna so a kallama suna iya editin duk su cire inda aka nuna hoton annabin sai su ciccire sai mutane su yi amfani da shi da abin da nake cewa kenan assalamu alaikum
ya ce don Allah malam menene hikimar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa sayyidina ali ya kwanta a kan shimfidarsa kasancewa ga halin da ake ciki
assalamu alaikum wannan abinda annabi suke shine ya nuna cewa akan gaskiya iki kuma duk duniya ta haƙura akan haka so da idan dama daɗi izo annabi su zai nesanta kansa zai janye iyalinsa amma idan mutuwa ta zo su zai ɗora daga kaga haka ka san ba da wasa aka zo ba to shi sa da ya san mutuwa ce sai ya sa shi da aka je badar da utuba ya fito shaiba ya fito rabi'a ya fito kowanne da takobi ga yawa jini na wuce suka ce da annaba suka kiran suna suka ce ukhruj ilaina nuzara'ana fito mana da kinin mu buga sai mutanen Madina suka wato suka ce man antum sai mutanen Madina suka ce ku koma muna neman kinin mu Qurayshawa a lokacin kowanne takobi ne ga yawo jina ce duk wanda izo aika da shi lahira zai da nawa sai tabbatar mas'ala ta mutuwa ce sai ce Ali Hamza Ubaida sai fito da su shi ne sa ka ga annabar sai wannan in mutuwa ce zai kira wanasa in abin duniya ne abin samu sai jin yesu don ya nuna cewa gaskiya izo kafawa ba zuwa ya daure wa yan uwansu gindi su ji daɗi ba alaihissalam assalamu alaikum
tambayoyin ma suna zama lakca kafin na na khadija ta rasu yana tambayar kamala shin tana da kishiya kuma idan har tana da kishiyar ma menene kaɗan daga cikin tarihin kishiyar
assalamu alaikum na na khadija ba ta da kishiya ba ta da kishiya ita kadai ta zauna sai da ta rasu tukun bayan ta rasu ma'anawar sai na rike da alkawari sai sa a yanka akuya a kwankwasa naman sai sai a kai wa wance masoyiya khadija ce a kai wa wance masoyiya khadija ce hala bintu huwailid ta shigo ta yi sallama a zai ce sai allahu akbar innaha hala uktu khadija wata tsohuwa ta zo annabi sai fito ya tube da wuce mayafin sai shin faɗa mata tsakar gida ya sai ta jiki suna hira ana aisha radiyallahu anha ta ce wannan fa wace tsohuwa ce mai fada sai ce kaura khadija sai baki santa ba sai ta ce ya rasulallahi khadija fa tsohuwa ce ko ni ban taba ganin ta ma ban taba kishin wata mace ba kamar ta dan irin yadda kake mata sai ta ce masa wani irin so kake mata sai ce ruziqtu hubbaha karshen magana ke ce Allah ne ya harzuta ni da santa haka Allah ya sa masu sai ta ce Allah bai musanya maka wacce tafi Khadija ba sai ce wallahi Allah bai musanya ma wacce tafi Khadija ba domin Khadija ta so ni lokacin da kowa ya ki ni ta mallaka min abin da Allah ya bata lokacin da kowa ya hana ni ta mara min baya lokacin da kowa ya kware min baya ta kuma bani abin da Allah ya hore mata lokacin da kowa ya hana ni ta gaskata lokacin da kowa karyata ni sannan kuma duk ƴaƴana ita ta haifa musu sai ta ce to daga yau in Allah ya yarda ba za ka sake jin wata magana ta fito daga bakina ba ta shafe ta ba saboda ka yi ci gaba alayhi salam ya nuna damuwarsa da kare an ce domin tun daga ran da mahaifiyarsa ta rasu alayhi salam bai sake samun kwanciyar hankali ba a rayuwarsa kakaf sai da ya aure Khadija ita ta kwantar masa da hankali wannan abin sai da ya wuce gaba daya saboda karanta ya kai tsaiko da ta yi wannan jibrilu izo Allah sai ce ka ce da Khadija Allah yana gaishe ta da aka gaya mata saboda malama ce ba za ta ce da Allah yana ansa sai ce Allahu huwa salamu wa ilaihi salamu wa ala jibrilis salam sai ce a gaya mata Allah ya ce an ba ta gida a aljanna min kasbin abiyar la sakaba fihi wala nasaba Allah ya ba ta gida a aljanna na lu'ulu'i fari karan lu'ulu'i fari babu wahala a ciki babu hargowa saboda me aka duk aljanna ba wahala ba ruwa ma na ta sai da aka kara masa wannan saboda annabi alisun ta ba shi kwanciyar hankali bata bari wani abu na hargowa ya same shi ba alayhi salatu wassalam kuma da aka ce kara min kasbin kara a ka'idar larabawa in ana sukuwa a jahiliya kara ake ajiyewa in aka tuwa guje wanda ya cinye shi ke ɗauke karan da allah ya ce mata ta cinye duk matan duniya shine ma'anar min kasabin abiyar la nasuwa fihi wala sakaba da ya tashi aka yi badar alaihi salam duk aka kakama mutane sai yarsa babba zainab radiyallahu anha dan ya faɗa mata wata magana yace ita ce mafi alherin 'ya'yana yace saboda ni bala'i ya same ta domin sun mata wahal da ita sai da ta bari kawai za a dada ita madina to ita zainab mijinta abul asi ibn rabi yana kafuri ya ɗauko makami ita hoyakar mijinta ya zo badar aka kuma kama shi amma ba ta lura da cewa mahaifinta zai yaka ba ko mahaifinta shi allah ya aiko shine babban jakadan allah saboda tarbiyyar da ta samu sai ta ɗauko abun wuyanta wanda na da Khadija ta mata sai ta bayar ta ce a kawo a fanshi mijinta haka ka annabi sai gani sai idan sai fara hawaye sai abun wuyan Khadija
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين